Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Fituwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai sauraro Allah sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulanmu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu yau biyu ga watan nuwamba miladiya dubu biyu da takwas wanda ya daidai da hudu ga watan zulkida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara domin ci gaba da karatu a fassarar diwani wanda maulamu malam shehu mansur yake yin mana Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akramakumullahu bismillah يا سيدي أحمد التجاني خذ بيدي أنت الملاذ فهذا الحل في ضيقي أنت المعدوى يا قوسي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ضيقي وأنت باب نجاتي أنت منقذ من قد كان مشتبكا في شدة الضيق يا غوث كل مريد لاذ مرتدفا مما أراه من الهوال والضيق يا نبل خير البرايا أنت منقذنا من كل ما قد أرى من شدة الضيق يا خاتم الأولياء يا من يمدهم يا قطبنا القتم فانقذنا من الضيق أشكو إليك أمورا أنت تدركني فيها يا شيخ أنقذنا من الضيق وأنت يا سيدي أبا العباس أنت لها ومن سواك ينجينا من الضيق ما لي سواك وما لي غير ذلك قطب البرية أنقذني من الضيق أشكو إليك أموري يا طبيبي أكن لا طبيبا فتنجيني من الضيق فهذه ذمة في القلب قد وقد فارق جثة من شدة الضيق أسد على زمرة ما لتسفيها عني وتنجيني من كل تعريف وقم إلى يا كافي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت في ضيقي يا ملجئي في جميل حالي وزري كن من كذا اسما قد كنت في ضيقي فأنت باب نجاة لكل قلب يدي وقم مقيسي إذا ما كنت في ضيقي أنكف كريقا فقد ناداك منتجا وقم إن الله أنكزه من ضيقي يا شيخنا قوت كل اللايزين به ويا إماما به ينجى من الضيق أنكف قديمك من ضيق أضر به وشدة عقاته في المذاليك أنكزه من مينة كادت تقربه إلى الهلاك فناداكم بتصديقي يا سيدي أحمد تجعلك سيدي أنت الملاذ فهذا العل في ضيقي بدايكم أكد عفوا ومغفرة من الإله إذا كركسني ريقي وأن نال سعادة نفوز بها مع شهادة ما قتم بتوفيقي ثم صلاة مع تسليم أجمعها على شفيع الورى منجي من الديك ثم غدانا بالعباس سيدنا وصابق ما قال صديق يا سيدي أحمد تجعل خذ بيدي أنت الملاذ فازل في ديك
الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa ike bukatar komai da komai a kowane lokaci a kowane hali a kowane yanayi amma shi baya bukatar komai da komai a wurin kowa kowa ne a kowane hali a kowane lokaci a kowane yanayi tabaraka wa ta'ala zuljalal wal ikram yan uwa muna nan a cikin salatin nan mai ban mamaki wanda wani baiti na shi ibrahim ya haifar da shi wabil mustafa al-muktar ainul ma'arif wanda muka fara a cikin wasikti da rabbin jadali bil ladaif wannan salati yana daga cikin nau'in godiya da muke wa annabi sallallahu alaihi wasallama kamun mu shiga halar Allah mun san shi a cikin salatul fati da muka shiga fadan Allah Allah ya nuna mana shi sai muka gano shi kuma a cikin jawharatul kamali shi yasa a farko muna iya cewa sayyidina Muhammad shine a salatul fati kenan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin to amma da muka gano shi sai muka kasa faɗin sunan shi sai muka dinga Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmatir rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil haidati bimarkazil fuhumil ma'ani ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرك الأصلي بمزون الأرباح المالئة لكل متأرد من البهور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الهائد بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على أين الحق التي تتجلى منها أروش الحقائق أين المعارف الأكوان صراطك التام الأسكم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه to anan sai muka fara kuma neman mu san hakika ne to wannan salatin da muke magana mun zo kan wato al'adami wanda muka yi magana akan cewa shehu tijjar radiyallahu ta'ala da ya ɗauko kirari ya ce wa nurul akawani annabi shine hasken kasantattu almutakawwinatu waɗanda ake farar da su kaɗan kaɗan kaɗan ɗaya bayan ɗaya to shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da ya koro wannan bayani ya san cewa hankulan halitta ba kowa bane zai iya fahimta sai ce al'adami ban ce Allah bane ban ce dan Allah ba a dan adam ne to da aka faɗa haka kuma shehu tijjani sake kallon halitta sai ya ga cewa in ya bar mu a haka wasu kuma za su tafi a haka sai ce to sahibul haƙƙin rabbani ne amma to shi wannan al'adami shine muka yi magana wancan lahadi muka bari irin abubuwan da Allah tabaraka ta'ala ya kunshi a cikin dan adam har muka ce shehu tijar radiyallahu ya faɗi cikin jawahirul ma'ani ya ce fal insanu jami'ul li jami'il asma'i was sifati shi dan adam ya tattaro dukkan sunayen Allah da sifofin Allah خلق الله روحه من صفاء صفوة النور الإلهي الله تبارك وتعالى يا هل تروهن دان أدم دقا تركين ترككي ورحبكين أبنجي وهلاها بصفاته العزيمة sannan Allah ya adanta sifar wato ya adanta wannan ruhi da sifarsa mai girma wal izzat wal kibriya wal qahari da buwaya da girma da qaharu fa zaharat bi hadhihi al azamatu fil wujudi to da wannan azama da wannan buwaya da wannan ƙahariya da kibriya'i ruhi ike bayyana cikin halitta wa zuhuruha biha mazmumun shar'an amma bayyanar ruhi da wannan abubuwa da muka zana abin zargi ne abin kyara ne a shari'a illa man qaharatu taqwa illa man qaharatu taqwa sai wanda tsoron Allah tabaraka ta'ala irin jaye shi minhum daga cikin halitta shi yasa wanda bai bi tabarki na bayan Allah ba to shi kenan sai jin isa da girman kai da takama da ƙariya sai zama sanadin ajalin shi saboda abin da yake cikin ruhin shi dole ya girman kai dan adam bai yi girman kai ba babu wanda zai saboda dan adam shi ke dauke da kaunu duka shi yasa girman kai sunnar dan adam ce to amma tsoron Allah shi ke hana jin an isa din to wanda ya san Allah sai gane isar ta Allah ce to amma idan mutum bai san Allah ba shi kenan wannan jin kan da wannan buwayar sai ɗauka nashi to amma idan ya san Allah sai gano inna Allah ya murkumu an tuwaddul amanati ila ahliha sai gano girman ba nashi bane na Allah ne to shine yace to wannan abin zargi ne amma waɗanda tsoron Allah irin jayin su ba su wannan summa ma hadha tajalli allazi hallahu bihi to sannan tare da wannan tajallin da Allah ya adanta ruhin dan adam da shi sabba alaihi mawani'a min ahkamihi alqahariyah sai Allah tabaraka ta'ala sai izubo masa daga cikin ainihin hukuncinsa na ƙahariya wasu abubuwa da za su hana shi takama da jin kai da jin ya isa liya arifa qadaruhu wa rutubatu domin ya san qadarin ubangiji da darajojin da Allah tabaraka ta'ala yake yake da su min al-amradi wal masa'ibi wal faqr wal mauti sai Allah ya turo masa waɗansu abubuwa na rashin lafiya da masihu da talauci da mutuwa duk inda mutum kai da takama ana nan matsalar zazzabi zai kama shi ko kuma ciwon kai ko ciwon ciki za ka ce ba shi bane mai girman kan nan za ka shi a ƙasa kuma ya kwanta yana wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah yana ta juyi kuma wannan girman kan ya tafi kuma ya koma wurin Allah ne to haka masifu imma gidansa ya kama wuta ko kuma yayansa ko wani abu ya faru na bala'i sai ya koma kuma yana iyo yana wayyo Allah na wayyo Allah na to dai ya mai da girma dai da buwaya na Allah imma talauci ya rasa inda zai yi dole ya koma wurin Allah imma kuma mutuwa yace wa ma ya kharju minhu min al-fudulat al-khabisa ko kuma abin da yake fita daga jikinsa na ainihin ragowar abinci mai wari shine bayan gida da fitsari wanda muka yi magana wancan satin muke cewa duk inda mutum ya kai da girman kai da jin ya isa ko sarki ne shi ko shugaban ƙasa ne idan aka ce cikinsa ya kaɗa gudawa ta kama shi to a lokacin fa zai manta da duk girman da Allah ya bashi kuma a lokacin neman yadda zai yi to Shehu Tijjani ce walaula zalika ba don waɗannan abubuwa ba na rashin lafiya da masifu da talauci da mutuwa da wannan bayan gida da kake da fitsari ya ce ɗan adam ladda al'uluhi ya ta sarahatan min gairi ikhfali da ɗan adam sai ya ce ni ne Allah ba zai ɓoye ba saboda abin da Allah ya sanya a cikin ruhinsa ya cancanci ya faɗi haka ne to amma waɗannan abubuwa da aka zana su suke hana shi yin wannan ma ce shi ne Allah bacci zai zo shi kuma Allah la ta kuzu sinatun wala naumu in ya ce shi ne Allah zai ji yunwa shi kuma Allah baya cin abinci in ya ce shi ne Allah zai sha'awar aure shi kuma Allah bai da bai da mata ha kuma rashin lafiya to ana nan ma sai ya mutu gaba ɗaya shi kenan ya koma ga Allah to waɗannan abubuwa su ne ainihin asraran da ke cikin ɗan adam kar mutum ya ji an ce al'adami ya ɗauka wai ɗan adam haka irin mu al'adami wanda ya haɗe abubuwa da yawa shine imamul buzuri ke cewa muhammadu basharun wala yasa kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar yana nuni zuwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri ɗan adam ne a baɗi ne kuma yana ɗauke da asraran Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah yake faɗi shine muka ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bashari zahiri ne malakuti al-badi ne dalili ko Allah tabaraka ta'ala ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun to ta haka ne bayan Allah suka tabbatar cewa saboda asraran da ke cikin ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su suka hana shi yin wasan ƙasa da wasanni irin na yara da yin wawa ana cin abinci waɗannan abubuwa su suke tare bayan Allah daga barin afkawa cikin ƙazance-ƙazancen da muke afkawa ciki kuma duk ɗabi'un da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin halitta yayi ne dan mu saboda mu ta haka ne sayyidina Umar ke faɗi ke cewa wallahi ya rasulullahi ma akalta wala sharibta wala nakata illa lana wallahi ya ma'aikin Allah baka ci abinci ba baka sha ruwa ba baka yi aure ba sai dan mu in ba dan mu ba da baka yi ba to wannan shine zai tabbatar da kai tabbatar muka da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin jinsin yan adam kuma ya fita daga cikin jinsin yan adam idan ka lura da abubuwa guda biyu na farko in ka lura da zatinsa mai girma da sufofinsa masu wato na zahiri za ga dan adam ne amma kuma idan ka lura da ainihin baɗininsa mai tsarki ka samu ayanar ainihin wato haƙiƙaninsa can ciki ɗin to za ka gano cewa famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim har muka ce shi Ibrahim yawa Imam al-Busiri gyara a nan Imam al-Busiri ya ce gayar ilimi a cikin sanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi dan adam ne amma kuma shi ne fiyayyen halitta Allah baki ɗaya. Shehu radiyallahu anhu ya ce to ai Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahin bihi basharun marra mazalika sabbihi. Muhammadu shine bawan Allah hamilul ismil azami alkabir akbar almakazun almasuni gairu mushabbahin bihi basharun babu wani dan adam da i kama da ma'aikin Allah marra mazalika wanda yace yana so ya kama da manzo Allah sabbihi shehu yace ce ne da shi soko su su su sha sha sha sakar wawa dolo ki dawo mi bican shine sabbi fahu sifatu manzo Allah suba ce shabbatu wacce na kamanta shi bisin fa'ilin da sunan fa'ili wallaisa bi shibil mustafa babu abin da yayi kama da al mustafa abin zabin Allah gairu ainihi sai dai la ilaha illallah ita kadai ce take kama da shi ainihinsa shehu ya ce muhammadu in baka san abin yabo sama da ƙasa ba lam ya arifu imamul busiri ba wanda ya san annabi gairu ilahi sai dai ubangiji ya diku jami'ul kauni an hamli kaunihi wannan halittar ta Allah tabaraka ta'ala tana yin kunci daga ɗaukar nauyin amanar da annabi muhammadu ya ɗauka ta'arrafa al-haqqu fihi shehu ya ce ubangijin gaskiya ta'arrafa ya sanar da kansa fi cikin muhammadu rasulullahi wahawa muna karo amma kuma ya zama abin musunta abin jayayya saboda me za ta dan abdullahi ne dan amina baban sai da fadima kakan hasan da husaini sarkin sayyidina ali makiyin abu jahil da abu lahab haka za su an haife shi a maka ya mutu a madina to wannan shi ke janyo ka ka hajjabtu ga barin sanin haƙiƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutal sama sirrin shi ya ce annabi mai shafaffen asiri ne la ya rimu annabi bai gushe ba duk inda yake da kursi yana tare da tsarkinsa ko ya bacci ko ya wani abu da kasan kana iya yi alolarka ta warware ta annabi ba ta warware ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Muhammadu Shamsul Haqi shi yace ai Muhammadin nan Imamul Busiri kaji Shamsul Haqi shine ranar zaki wacce ba ta faduwa wannan ranar tana fada amma wa shamsu zati laysa laha gurubu ranar zati ba ta faduwa fadlan dan falalawa shuratan da shura fahul alamul ma'rufu manzo Allah shine alamin nan sananne wato kalimatu shahadati ainu tanazzihi ainihin tsarkaka gabarin bautar gunki jamadatu hazal kauni sandararrun da ke cikin wannan halitta tadri muhammadan su ma sun san kowa ne ne muhammadu rasulullahi kazal ujumu hakanan hakanan bakaken fata wal ajamu da baibaye waɗanda ba laraba ba amma farare ne min ba da urbihi bayan laraba su ma sun san annabi tana karama arufan abu ne sananne amma ya zama abin jayayya abin musu da da kulli aqilin a wurin duk wani mai hankali duk inda ka kai da hankali aka baje maka Muhammadu Rasulullahi to sai hankalin ya bace hankali bai iya gane annabi sai dai imani kamar yadda ka sani hankali bai iya raskar Allah ko fahimtar Allah tabaraka ta'ala sai dai imani Allah tabaraka ta'ala in ka sa hankali to dole ka mai jiki ko ka mai wuri shi yasa imani shi yake sawa a cikin gano Allah amma in ka sa tunaninka da hankalinka to shikenan baka iya gane Allah sai dai imanin ka ya gane Allah yasa duk ayoyin da Allah tabaraka ta'ala subhanahu kansa da su kai imani da su kurun ka yadda in ka ce zaka sa hankali kai bincike to in ma ka ce Allah yana wuri kaza ko kuma yana wuri kaza ko yayi kama da kaza shi kuma Allah laysa kamithlihi shay'un ba abin da yayi kama da Allah yace fa ma urifal muqtaru ba a iya sanin hakikanin abin zabin Allah annabi Muhammadu illa bi nafsihi sai da kanshi ake sanin shi annabi da shi ake sanin shi annabi baya sanuwa da wani abu shehu tijani da shi ake sanin shi baya sanuwa da wani abu shi ibrahim da shi ake sanin shi baya sanuwa da wani abu kamar yadda ka sani allah da allah ake sanin shi arabtun rabba bin rabbi bila nafsin wala aibi fa zati zatuhu haqqun bila shakkin wala raibi to to haka abin yake yace ba ka iya sani shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san shi da shi sai ka zama shi ya zama kai shi ya za muka ce sai in yana numfashi a jikinka sannan za ka iya gane shi to waɗannan abubuwa da ɗan adam ya tara shi ne dalilin da ya sa shi wata masa kirari al'adami ai huwa allazi tadammana binyatu ala asrar jami'il mawjudati shine al'adami wanda ainihin ginin halittarsa ta tattara a bisa asraran dukkan halitta Allah tabaraka ta'ala ulwiyaha wa subliyaha halittar da ke sammai da halittar da ke kasai da ɗibiya wa kasibiya hali'a wato halittar da take ba a iya taɓa ta a jita kamar halittar mala'iku kaga yanzu mala'iku mala'ika miliyan guda sai su shigo nan wurin yanzu kuma gashi muna ji an ce mala'ika akwai mala'ikan da guda ɗaya ya tsansa ma ba zai shigo duniya ba saboda girma amma saboda jikinsu laɗifi ne mala'ikan miliyan guda yanzu su juna amma yanzu mutum dubu ɗari suna iya zama nan saboda kasifi ne jikinmu su kuma jikinsu laɗifi ne to dukkan wannan halitta da halittar da take laɗifa da kuma halittar da take kasifa duk suna cikin jikin ɗan adam zahiraha wa baɗinaha halittar da take a fili da halittar da take a ɓoye duk akwai a cikin ɗan adam fasarar da zarika ruhan jismaniyan arabiyan samawiyan abdan sayidan saboda haka ne ɗan adam ya zama shine sammai shine kasai shine jiki shine ruhi shine abdu shine sayidu a idan mutum ya lura da yadda Allah ta baraka wata ala ya kera jikin ɗan adam ya suranta shi ya daidaita shi ya kyautata halittar shi zai gano cewa ɗan adam ba wani abu ne illa rubutun Allah kurum rubutun nan kuma ga yadda yake subhanal badi isani'i subhani ma azamu sha'ani ana wahadi liman arafani shine ɗan adam wannan wannan shi ne ɗan adam baki ɗaya shi to kuma ɗan adam ba ni bane illa annabi Muhammad to annabi shi in ka kalle shi abinda zaka gani subhanal badi asani subhani ma a azamu sha'ani ana wahadi liman arafani in ka ga annabi ko da yaushe haka zai dinga gaya maka samuwa annabi haka take surar dan adam ce subhanal badi'i asani sarki ya tabbata ga mahalicci wanda yake kera halitta yanda yake so subhani sarki ya tabbata gare ni ma azamu sha'ani babu abin da ya kai sha'ani na wayani tajalli na girma ana wahadi ni kadai ne liman arafani ga wanda igani ni abin da wannan surar za ta rika nuna maka kenan shi ne za ka zuwa zana cewa yau fi kulli shayin lahu ayatin tadullu ala annahu wahid hadha ma'ana sudur wannan shine ainihin ma'anan rubutun dan adam wanda yake cikin halittar mutum wannan shine tarbiya in mutum yayi tarbiya ya zaka abin da zai karanta kenan shi yasa an kaji wani ya ce ai ma a zamu sha'ani ana wahadi liman arafani ba wani abu ke ne maganar cewa ke Allah tabaraka ta'ala ya halicci dan adam gashi gashi shine kurum abu to amma idan ko ka kalli dan adam din shi al'adami nan da shehu tijani ke faɗi cikin wato wato jawhar kamali za a gane wani bawan Allah yana faɗi yana cewa inna jasad bani adam mujtamilun ala mashtamala alaihi al'alam bi asrihi jikin dan adam ya tattara a bisa abinda ainihin duniya baki ɗaya da asraranta ya tabbata a kansa ja'ala wa haqqu ta'ala nushatul wujudi Allah ya sanya dan adam yanzu shine kwafi na halitta shine ainihin master coffee duk halittar da gani photocopy na dan adam duk halitta Allah tun daga al'arshi kursi lauhu kalamu har zuwa aljanna wuta mala'ika aljani rauhani duwatsu dabbobi ciyayi itatuwa iska da sauransu duk photocopy ne na dan adam dan adam shine original coffee duk wannan abin da ya gani akwai a jikin dan adam amanni in ka ga ɗan adam ka ga komai in ka ga wani abu ga ɗan adam ba ka ga rabin halitta shi yasa in ka lura Allah ta baraka ta'ala inda mutum zai tsaya ya tara hankalin za ga me yasa in za a yi gausin zamani ba a yi mala'ika ko ma ta yi gausin zamani aljani ko gausin zamani rauhani a saboda dalili su suna da wani bangare ne na halitta ba su da wani bangare shi ko ɗan adam cip cip yake shi ya ɗauki amana Allah duka shi ne ya sa ce ni ja'inun fil ardi khalifa to so da haka ɗan adam yake ɗauke da wannan yuhaka bi surati kullu mawjudin yana ba da labarin dukkan abin samuwa da surar shi in kaga ɗan adam to yana baka labarin mala'iku yana baka labarin aljanu yana baka labarin rauhani yana baka labarin wuta yana baka labarin aljanna yana labarin yana baka labarin sammai bakwai yana baka labarin kasai bakwai yana baka labarin kowane abu da ka sani cikin halitta dan adam fa fihi jismun kasihun wa nurul ladihun a cikin dan adam zaka ga jiki mai kauri kuma akwai haske da iri nisfuhu sakinun wa nisfuhu mutaharriku rabin dan adam zaka ganshi a natsa baya motsi rabinsa kuma yana motsi nisfuhu nurun wa nisfuhu zulmatun rabin dan adam duhu rabin ɗan adam haske saɓanin sauran halitta wani halittar haske ne tsaba wani halittar kuma duhu ne tsaba to amma shi ɗan adam yana ɗauke da duhu yana ɗauke da haske kaga dare da rana ke wani halittar rana ce kawai wani halittar kuma dare ne kawai to amma shi dan adam dare da rana ne baki ɗaya tare da shi waje alfiyar a nasirar arba'ata sannan Allah tabaraka ta'ala ya sa ainihin tushen nan guda hudu a cikin dan adam wasta da fihi quwwatul jalbi wad daf'i wad darr wan nafi Allah ya sanya ainihin karfin tunkuɗewa da karfin jawowa a cikin dan adam wata halittar da abin da zai zo mata ba za ta iya ture shi ba ko ba za ta iya janyo wa kanta abin da zai amfane ta ba amma dan adam zai janyo abin da zai amfane shi zai tunkuɗe abin da zai cuce shi duk Allah tabaraka ta'ala ya sa wa dan adam wannan saboda karkare ni kalmar al'adami shi yasa muke wannan bayani kar mutum ya ji al'adami ya je yana surutu ai Allah mutum ne yayi kamar kowa kaza kaza kaza to kana jin dai abin da dan adam yake dauke da shi to sannan waj'ala qalbahu khazanatan li sirrihi sannan Allah tabaraka ta'ala sanya zuciyar dan adam ita ce taskar asirin dan adam din shi yasa yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum bayan nan walisanuhu tarjuman zalika Allah ya sanya zuciyar dan adam ta zama taskar asirinsa sannan isa harshen dan adam ya zama shi ke yin fassara abin da yake cikin zuciyar kuma yasa har mun sha faɗi wal balad tayyibu kamar yadda Allah ya ce ya kharju nabatu bi iznin rabbi in kana so ka san dan adam kar ka tsaya bincike akan shi ka lura da irin maganganun shi zaka gane shi dan adam irin maganganun sa yanda yake kenan duk maganar da kaji tana fitowa bakin dan adam to can cikin sa ma haka yake idan ka ji duniya ta rinjayi firar dan adam to can cikin sa duniya ce ta kaka tutuwa ce in ka ji lahira ta fi yawa a cikin maganar ɗan adam to can cikinsa ainihin lahira ne ya kaka tutuwa ce in ka ji Allah ya yi yawa a cikin maganar ɗan adam to can ciki Allah ne kafu to kuma mushe Ibrahim ya tsallake ya ce mu tashi daga duniya mu tashi daga lahira mu tafi wurin Allah Allah ya fi duniya ya fi lahira saboda haka bukatan mu ba a duniya take ba shehu ya ce bukatar mu bata duniya lahira kuma mun maiwa mun mika ubangijinmu ba ma bukatar duniya sannan lahira kuma Allah muke nema fansarta to sannan bayan harshensa ya zama shi ke tarjumar asirin da ke cikin zuciyarsa wa'aina wa harisa tani idanuwan ɗan adam su ne masu gadi kuma su suke mai gadi su suke sa ya hango abin da zai cuce shi ya hango abin da zai amfane shi in ya ga abin da zai cuce shi ya gudu in ya ga abin da zai amfane shi ya je wurin wa uznahu mukhbiratani sannan kunnonsa suke CID suke kawo mai labari da abin da ake su za su jiyo su gaya mai wa rijlahu madiyatani sannan kababuwansa su ne abin hawan shi in ya hango abin da zai cuce sai ya hau kababuwansa sai sannan yi wa yadahu khadimatani sannan hannayensa guda biyu sune hadiman shi waje ala ra'asahu arshiyahu Allah ya sani kan dan adam shine al'arshin sa wa sadrahu kursiyahu kirjin dan adam shine kursiyin sa wa janibahu sharquhu wa garbuhu ainihin kafadar dan adam ta hagu da ta dama ita ce gabas da yamma waje ala harakatuhu ka harakati shams wal qamar wan nujumi sannan motsin da dan adam yake yi Allah ya sa motsin shine motsin rana da wata da taurari wannan motsin da kaga ɗan adam yana yi da su ne da wannan motsin ne rana da wata da taurari ke samun motsawa wa tarkibu ala tarkibil alamil ulwi ainihin yanda Allah ijeranta ainihin karankarman halittar ɗan adam yanda kaga ginin halittar mala'ikun da ke sama faj'al fi zari arba'ata wa ishirina faqaratan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya waɗansu irin ƙasusuwa kamar sarƙa a bayan ɗan adam guda ashirin da hudu adadin awoyin rana adadin awoyi ashirin da hudu a bayan ɗan adam suke wa fi jasadi samaniyatan wa ishirina mifsalan ala adadin manazir sannan Allah tabaraka ta'ala ya sanya gaɓoɓi guda ashirin da takwas a jikin ɗan adam adadin masaukan wato wato wato wato taurari wa fi jauhi isna ashara ma'anan ala adadin buruj wa shuhuri sannan a cikin ɗan adam akwai waɗansu irin ma'anoni na hanji guda ɗari uku da sittin da shida adadin burji da kuma taurari wa fi jawfi isna ashara ma'anan Allah tabaraka ta'ala dan ya sanya waɗansu irin ma'anoni na hanji guda goma sha biyu a cikin ɗan adam ala adadin buruji wa shuhuri a bisa adadin burji da kuma watanni wa fi salasu mi'atin wa sittata wa sittuna irqan nafizatan sannan Allah tabaraka ta'ala ya sanya wa ɗan adam jijiyoyi guda ɗari uku da sittin da shida wanda suke zartarwa suke tsirta jini wa misla sakinatun ala adadi ayyamil ami sannan Allah ta barka ta'ala ya halicci waɗansu kuma jijiyoyi su ko ba sa motsi su sun tsaya sun shuru adadin kwanukan shekara wannan jijiyoyin waje alami idatu baitu mali Allah ya sanya ainihin tumbinka uwar hanji kenan nan ne banki baitul mali wa kabaduhu qassamu Allah ya sanya hantarka ita ce mai rabon abinci ita za ta dinga rarrabawa tana kaiwa can ta kai can ta kai can ta kai can waje ala lahamuhu kat turabi Allah ya sanya ainihin naman dan adam kamar ƙasa wa izamuhu kal jibali kasusuwar dan adam sune kamar ainihin duwatsu kenan wa sha'ruhu kan nabati ainihin gashin dan adam shine kamar tsire-tsire wa uruquhu ainihin wato gumin dan adam kal anhari sune kamar koramu kenan da kake gani wa jawahiruhu ainihin ginin halittar dan adam ma'adin sune ainihin baramu sune guda shida guda guda tara lahamun wa damun wa azmun wa asmun wa makhun wa shamun da ainihin nama da jini da ƙashi da ainihin jijiyoyi da ɓargo da kitse fa hazi sittatun gashin ɗan adam da ainihin kumban ɗan adam wa fi isna ashara unsuran to a ciki in ka duba zaka ga ainihin wato ainihin ainihin gini block din da aka yi ginin dan adam da su guda goma sha biyu sab'atun fi ra'asi guda bakwai a kai aka yi su al'ainan wal uznani wal munkharani wal fanni idanuwa biyu da kunnuwa biyu da ainihin ramin hanci guda biyu da baki wal baqi fil jasadi sannan aka yi sauran kuma a cikin jiki as-sadiyani wal makharjani was surrati aka halicci nonanka guda biyu aka halicci mafita mafitar bayan gida da mafitar fitsari guda biyu sannan aka yi maka cibiya ita ma guda biyu to idan mutum ya lura da wannan duk zai gane cewa lallai dan adam al'amarinsa bai da dama kamar yadda muka faɗi wancan satin kan dan adam shine sammai bakwai ƙafafuwan dan adam su ne ƙasai bakwai farin cikinsa shine aljanna bakin cikinsa shine wuta sannan a cikin ɗan adam akwai ainihin ƙasusuwa guda bakwai su ne adadin kwanakin juma'a sannan goshin ɗan adam shine gabas ƙeyarsa ita ce yamma kunnuwansa guda biyu ainihin kudu da arewa ke ainihin inda ɗan adam ya fuskanta nan ake kira rana inda ya ba wa baya ake kira dare ƙirjin ɗan adam shine lauhul mahfuz ainihin dariyar ɗan adam ita ce tsawa murmushin ɗan adam shine ainihin wato walƙiya kenan kukansa shine ruwan sama numfashinsa shine iska ramin hancinsa guda biyu ramin farko ke fitar da iska mai zafi rami na biyu ke fitar da iska mai sanyi sannan gashin ɗan adam shine tsire-tsire sannan farin da ke cikin idansa shine ainihin ketowa alfijir sannan bakin da ke cikin idansa shine duhun dare sannan ƙasusuwansa su ne duwatsu ainihin namansa ainihin jininsa shine tekuna ainihin namansa shine ƙasa to idan mutum ya lura da wannan zai ji hatifi yana gaya masa alaysa fi kal arshu wal kursiyyu wal alamul ulwi was suhliyu dawa'uka fika wala tashkuru wa da'uka fika wa tastankiru wa tasamu annaka jarmun sagirun wa fikan wal alamul akbaru to yau za mu shiga sahibul haqqir rabbani in mutum ya gane wannan to zai gano al'adami nan ba akwai magana shi tijani ya aje maganganu ne yi gaba ya rabu da mu kawai mai hankali ke ganewa shi kanshi dan adam ko baka ba wai gaba ɗayan dan adam ba zuciyarsa kurum idan ka lura da ita Allah tabaraka taala ya aje asiri babba zuciyar dan adam ita ce ainihin shugaban ƙasan gwamnatin jikin shi baki da hankalinsa shine mataimakin shugaban ƙasa to sannan fushi sha'awa haƙuri da sauransu su ne ainihin manyan gwamnati idan ba ka yi ƙoƙari zuciyarka shugaban ƙasa ya haɗa kai sun daidaita da ainihin mataimakin shugaba ba hankali kenan to in Allah ya yarda kuwa kaga sha'awa da fushi za su yi ɓanna cikin gwamnati to in hankali ya rinjaye ya zama abu to shi kenan sai shugaban ƙasa sai ya ɗauko sha'awa ita ce zuciya kenan sai ta ɗauko sha'awa da ainihin fushi sai ta danka a hannun hankali sai ta ce to hankali ya kula da su to in ko ya kula da su shikenan komai zai tafi amma idan aka yin adalci aka ce wai a ɗauki hankali a danka wa sha'awa ko a ɗauki hankali a danka wa fushi to shikenan in Allah da za a yi juyin mulki kuwa to saboda haka haka sha'anin dan adam yake to sannan shehu tijar radiyallahu anhu ce sahibul haqqin rabbani manzon Allah kenan manzo Allah shine sahibul haqqin rabbani to haqqu din nan fa tana da ma'anoni da yawa musulunci haqqu ne imani ma haqqu ne ihsani ma haqqu ne annabta haqqu ce manzanci haqqu ne qur'ani ma haqqu ne gaskiya ma haqqu ce kudubaniya haqqu ce gausiya ma haqqu ce khatimiya haqqu ce khatimiya babba ma haqqu ce faida haqqu ce shari'a ma hakku ce ɗariƙa ma hakku ce haƙiƙa ma hakku ce Allah ma hakku ne annabi ma hakku ne waliyi hakku ne abdu ma hakku ne kai mutuwa ma hakku ce awwalu hakku ne akhiru hakku ne zahiru hakku ne baɗinu ma hakku ne kai dukanmu ma hakku ne domin dukanmu in muka lura ai ayanu sabita ne to ayanu sabita ma hakku ce ai to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ka ce haqqu haqqu haqqu haqqu sai shehu ya ce to wannan haqqun sahibul haqqin rabbani shi haqqun ubangiji baki ɗaya duk wani haqqu da ka sani na Allah shehu tijani ne wannan annabi ne wannan haqqu ne saboda ne shehu tijani ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine sahibul haqqin rabbani fadin Allah tabaraka taala ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu min rabbikum ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها to sannan wani bawan Allah yana faɗi yana cewa mata shi'ita mata ma shi'ita tatlubu daru laila bi ghairi dariqiha wa qa'ad dalalu wa mir'atul basirati kayfa yabdu biha shay'un wa ma hasala siqalu yace kai duk sanda ka nemi gidan laila in dai kana neman laila kana neman gidan laila baka nemi jagora ba don Allah da zaka ɓace a hanya ya ce madubin zuciya ya za a ya bayyana maka da abin da kake so alhali a jikin madubin akwai ƙazanta bai samu wanki ba wannan ishara ce zuwa halara muhammadiyya za suna cewa sallim li salma wasir haisu sarat watbi'ir yahul qala wadur haisu darat ka sallama wa salma ka bi ta duk inda ta bi to manzo Allah ake nufi kar ka dauka Salman wata mata ce hadaratul muhammadiyya ake magana ka sallama halarar manzo Allah ka bi ta duk inda ta bi in Allah da zaka shiryu to me yasa yace mata ma shi ita tatlubu daru laila bi ghairi dariqiha wa qad dalalu dalili Allah tabaraka taala ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ga ya musu ya rasulullah in dai kun ce kuna san Allah to ku bi ni to manufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'abocin gaskiya gaskiya kuma ta Allah wanda babu ƙarya ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ƙarya ba ta biyowa ta gabas ɗinsa ko ta yammansa ko ta kudinsa ko ta arewarsa ko ta samansa ko ta ƙasansa annabi ko ta ina gaskiya ce kawai shi ne dalilin da yasa Allah tabaraka ta'ala ce ma yandiku anil hawa saboda shi gaskiya ce tsaba sannan manzancin manzo Allah gaskiya ne ceton manzo Allah gaskiya ne saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya isa matuƙa a cikin yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake kiran shi ma haƙu yace walaula an tusibahum musibatu bima qaddamat aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minina Allah ce to falamma ja'ahumul haqqu min indina manzo Allah ke min indina qalu laula utiya misla ma utiya musa to wannan haƙƙun baya canza manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har abada ƙarya bai zuwa ta gabas ɗin shi ko ta yamman shi ko ta kudin shi ko ta arewa shi duk inda ka je wa manzo Allah gaskiya zaka gani yasa in ka rike shi ka shiri in ka sake shi ka bace kurum wani bawan Allah yana faɗi yana cewa wai hazal wujudu wa in takaffara zahiran wa hayatukum ma fihi illa antum antum haqiqatu kulli mawjudin bada wa wujudu hazil ka'inat tawahhum ya ce wannan samuwar ko da ka ganta da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa na rantsi da samuwarku da rayuwarku ba komai ciki sai ku ku ne hakikanin duk wani abu samamme da i bayyana samuwar wannan kaunin da kake gani zaton banza kake kawai kasarabin biki atin ne yasubu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wajadallah to shine sahibul haqqin rabbani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tabbatacce wanda yake baya canzawa baya jirkita kuma ƙarya ba ta hawa kan manzo Allah shi manzo Allah shine isharar Allah wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqan sannan shi wannan wa qul jaa al haqq din ma'anan shi al haqq ai al wujudu thabitu al wajibu al haqqani shine wa qul jaa al haqq ka gaya musu ainihin gaskiya ta zo shine samuwa tabbatacciya wajiba ta haƙiƙa allazi la yataghayyaru wannan da baya jirkita wala yatabaddalu baya canzawa wa zahaqa al-batilu ay al-wujudu al-bashari al-imkani al-qabilu lil fana'i wa taghayyur wa zawali shine wa zahaqa al-batilu kenan wato samuwa ta dan adam wacce ake kasantar da ita wacce take fuskantuwa zuwa karewa kuma take canzawa take gushewa innal batila ay al-wujudu al-mumkin cewa wannan samuwar tamu wadda aka kasantar da ita كان زهوكا فانيا في الأصل لا شيئا ثابتا ترى عليه الفناء ففنى بل الفاني فان في الأزل والباقي باقي لم يزل saboda haka ƙararre ne dama tun asalin samuwar wato wato wannan samuwa da muke gani ba abu ne wanda yake tabbatacce abu ne wanda yake ƙarewa tana iya bujiro masa zai ƙare kuma dama ƙararre ƙararre ne tun azal wanzajje kuma wanzajje ne baya gushewa wa inna ma tajamna bi tawhumin fasidin batilin fa kushifa abin da yasa kai muka hajjabu da wannan samuwa da muke gani kamar tabbatacciya ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaye mana hijabi ya tabbatar mana da gaskiya gaskiya ce ƙarya kuma ƙarya ce shine wani mawaki ke cewa innamal kaunu khayalun wa huwa haqqun fil haqiqa wallazi yafhamu hadha hadha asrarut dariqa ya ce ku sani cewa kaunu wannan halittar da kuke gani hayalu kawai wani abu ne kake ganin shi kamar drawing ne kawai zane ne hayali ne ba yi da tabbas bai ba in ka shafa shi ba za ka ji shi ba wa huwa haqqun amma kuma gaskiya ne fil haqiqa a haqiqa wallazi ya bamu haza wanda i gano ma'anin abin da muke nufi to haza asrarul dariqa ya tattaro asirin dariqa ya sa a zuciyar shi to shine nan isharar da Shehu Tijani ke yi cewa manzo Allah shine sahibul haqqin rabbani shine dalili fadin Allah lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakun Allah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan wa kana zalika ala Allah yasira yace ya ayyuhan nasu قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم صاحب الحق الرباني فآمنوا خيرا لكم تو أنا ذاك قالوا العبد حق والرب حق يا ليت شئري من المكلف إن قلت عبد فالعبد ميت وإن قلت رب أنا يكلف عبد قسياني حق ما قسياني sai ya kai can wannan waƙattawa wane ne abin yi wa takalifi tsakanin haƙƙu da halku da abdu da rabbu wa za a yi wa takalifi in ƙulta abdun fal abdu mai in ka ce ba za a yi wa takalifi to ba wa fa matacce ne wa in ƙulta rabbun in ko ka ce ubangiji ne an nayu kallon waye isa yi wa Allah takalifi fala tanzur ila al-haqqi wa ta'arihi an al-khalqi wala tanzur ila al-khalqi wa taktuhu siwa al-haqqi har ka kuskura ka dubi ubangiji tabaraka ta'ala ka tsiraita shi ga garin halittarsa kar ka dubi Allah ka raba shi da halittar shi sannan kar ka kuskura ka dubi halittar Allah ka tufatar da shi wani ubangijin kar ka dubi Allah ka raba shi da halittar shi kar ka dubi halittar Allah ka tufatar da su wani mahalicin su ba kar ka yi haka in ka yi haka ka ɓace shine muka ce haƙƙu mutuwa ma haƙƙu ce Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi yana cewa innaka mayyitun menene ma'anar innaka mayyitun ai innaka mayyitun a matsayinka na lamun tajalli mayyitun ai halikun fanin fi zati Allah tabaraka wa ta'ala bi dalili kullu shay'in halikun illa wajhu wa innahum mayyitun lamun tajalliyat su ma ai halikuna ma'adumuna bi zawatihim fanuna fika bi annaka min nuri wa hum min nurika kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram to akan wannan ne wani bawan Allah yake fa lam yabqa illa al haqq lam yabqa ka'inun fa ma samma mawsulun wa ma samma ba'inun biza jaa burhanu al hadith fa ma aradi ayni illa aynahu isqu ayinu yace babu abin da yi saura in ka lura da wannan bayanin sai Allah kawai sai haqqu in ka lura da wannan maganar sahibul haqqi to za ka gano babu sahibu din sai dai haqqu lam yabqa bai saura ba ka'inun wani samamme amma san ma mausulun wa san ba'inun babu wani abu wato da isa da Allah babu wani abu kuma da ya rabu da Allah to da wannan ne hujja ta hadisi ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sanda naga Allah ban ga Allah ba sai da idan Allah ba da ido na na ganshi ba da shi na ganshi to wannan daga cikin ma'anonin sahibul haqqin rabbani kenan fa to kuma Allah yana faɗi yana cewa faman azlamu mimman kazzaba ala Allah wa kazzaba bis-sidqi iz ja'ahu annabi kenan sahibul haqqin rabbani kenan wallazi ja'a bis-sidqi shine haqqu din wa saddaqa bihi ulaika hum muttaquna a jawahir ma'ani shehu tijani ce al haqqin rabbani wannan haqqu din na ubangiji da muke magana huwa ma qarrarahu subhanahu wa ta'ala shine abinda subhanahu wa ta'ala ya tabbatar fi shari'atil ladzi hakama bihi a cikin shari'ar da ya hukunta da shi ala khalqi a bisa halittarsa amran wa nayan umurni da hani wa kaifiyatan da kaifiya wa ibtida'an da farawa wa gayatan da karshe fa huwa sahibu manzan Allah shine ma'abocin wannan shari'a din tabbatacciya al muqarrarahu shine abin tabbatarwa da shi wannahi ne hani an gabarin sa wal munfiz lahu shi ke tabbatar da shi wani masanin Allah ya ce al haqu ta'ala munazzahun anil aini wal jihati wal kayfi wal madda was suratu wa ma zalika la yakhlu minhu ainun wala makanu ولا كم ولا كيه ولا جسم ولا جوهر ولا أرض الله تبارك وتعالى يا تركك جبرن أشي عينايك كوكما يايك كوكما سورش أما كما تعالى دوانا da aina yaya da wuri da kaihiya da gwargwado da jiki da jauhari da arabi baki ɗaya ba su rabu da Allah ba su kuma saboda Allah tabaraka ta'ala da lutufinsa ya kasance ya yi fana'in komai da komai ya tabbatar da samuwarsa saboda haskensa zahiri ne cikin kowane abu da idlaƙinsa da kewaye da ya yi wa dukkan wani abin da kake iya ganin shi da abin da baka iya ganin shi duk wanda bai ga wannan ba bai shaida wannan ba to ainihin idansa fa a makance kuma an hana masa mushahadar ainihin wato ganin ittila'i na ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin halittarsa shine ya ce huwa al-haqqul muhid bi kulli shay'in huwa ar-rahmanu fil arshil majid huwa an-nurul mubin bi ghayri shakkin huwa ar-rabbul muhajjab fil abid huwa al-mashhur fil ashya'i yabdu fa yakhfihi ash-shuhud an ash-shahid huwa al-ayn al-iyan li kulli ghaibin huwa al-maqsud min bayt al-qasid sahibul haqqi rabbani ke ya zo cikin yawaqi wal jawahir yace inna lil haqqi ta'ala martabatayn Allah tabaraka ta'ala yana da martabobi guda biyu martabatun aliyatun huwa alaiha bi wala zatihi wa martabatun yanzu min hali qabul ibadi Allah yana da martabobi guda biyu martaba farko martaba ce madaukakiya wato ainihin daukakar zatinsa ta tabbata akan wannan martaba martaba ta biyu kuma yakan yi tanazzuli domin karban ibadar halittarsa to ba a iya sanin Allah tabaraka ta'ala halitta Allah ba sa iya sanin Allah cikin wannan martabar ta farko da muka yi magana Allah shi ke sanin kansa da kansa a nan domin Allah bai kallafa halitta sababai su gano shi ta yanda yake har abada ku da Allah tabaraka ta'ala ya kallafa musu gano shi yanda yake to da sun kewaye shi kamar yadda ya kewaye kansa da kansa to wannan kuma zai taɓa yiwuwa ba a ce ilimin bawa da ilimin Allah sun yi daidai bai yiwuwa to sahibul haƙƙin rabbani shine ma'abocin addini ma'anan sahibul haƙƙin rabbani ai sahibul dinil mansubu ila rabbi tabaraka wa ta'ala ma'abocin addinin da ake danganta shi zuwa ga Allah inna dina inda Allahil Islam shine sahibul haƙƙin rabbani shine in ka lura ga ayoyi ba sai mun fassara su ba kowa ya je ya tafakkuri a kansu Allah tabaraka ta'ala ya faɗi inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira a wani wuri ce wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu a wani wuri ce hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu وكذب به قومك وهو الحق فلما جاءهم الحق من عندنا قد جاءكم الحق من ربكم والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد منين ونن وهو الحق صاحب الحق الرباني ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الله هو الحق تكاغنيكو ذلك بأن الله هو الحق صاحب الحق الرباني فتعالى الله الملك الحق ويعلمون أن الله هو الحق فالحق والحق أقول حتى يتبين لهم أنه الحق ويعلمون أنها الحق akan sha'anin mutuwa da muka faɗi din nan wa ja'at sakaratul maut bil haqq wa ya'lamuna anna al haqq Allahu allazi anzala al kitaba bil haqq zalika al yawm al haqq nazzala alayka al kitaba bil haqq natluha alayka bil haqq qad ja'akum ar rasul bil haqq amma ja'aka min al haqq la tagalu fi dinikum ghayra al haqq mimma arafu min al haqq ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا هذا سن بعد أمس أولو ريجي فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال بزي بيو بايان أريك ونبا النوبة ضلال هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق وردوا إلى الله مولاهم الحق يجادلونك في الحق بعد ما تبين ولا يدينون دين الحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق إن الظن لا يغني من الحق شيئا له دعوة الحق وآتيناك بالحق وبالحق أنزلنا وبالحق نزل هنالك الولاية لله الحق كتاب ينطق بالحق shi ne wata rana za ka ji muna magana nake cewa manzo Allah shi ne kitabun lahi naɗiki alƙur'ani shi ne kitabun lahi samit to wannan shi ne faɗin Allah kitabun yandiku bil haq sahibul haqqin rabbani yani muhammadu rasulullah bal jaa bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun balataynahum bil haqq innaka ala al haqqil mubin إلا من شهد بالحق ما خلقناهما إلا بالحق ينطق عليكم بالحق يهدي إلى الحق وتواصوا بالحق بل أكثرهم لا يعلمون الحق أمام من قول الله والله يقول الحق والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد يا تون عسير shi kenan ya fasa kwan ya fasa ma baka gane ba dai ka gano baka gane ba kuma ka tafi gidanku albarkil astai bi muzunil arbahi albarkil astai bi muzunil arbahi shau tijar radiyallahu ta'ala anhu bayan ya gama gaya mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul haqqin rabbani manzo Allah shau tijar ce albarkil astai sannan annabi shine walqiyan nan madaukakiyar walqiya ne walqawa bin muzunin arba'i wadda take zuwa da gizagizai na ribobi manzo Allah shine walƙiyar da idan ya walƙa sai an yi ruwa dole amma wannan walƙiyar ba dole ba za a yi walƙiya sau nawa ba a yi ruwa ba to amma banda walƙiyar annabi in annabi yayi walƙiya to dole a yi ruwan ilimmai ko ma'arifa ko wani abu sai ya zo in dai annabi ya bayyana to labudda wani abu zai zo amma walƙiya ta kan bayyana ba komai kuma so nawa za ka ana walƙiya sai ka tashi ka rufe shago ka koma gida kuma ka ga rana ta fito ruwa ya ki zuwa to amma ban da annabi shehu tijjani ce to wannan walƙiyar bi muzunil arbahi tana tare ne da gizagizai na ribobi yani lamma kana albarqu mulaziman li muzunil amdari manufa lokacin da ainihin walƙiya ta kasance a bar haɗawa ne da gizagizai na ruwan sama isti'ira huna lin sibabin rahmatul ilahiyati alal khalqi sai aka aru walƙiyar anan saboda ainihin zuban ruwan saman rahaman ubangiji bisa halitta wasu ira aidan aka ari kuma ismul barki sunan walƙiya lil haqiqatul muhammadiyya ainihin walƙiya ba wani abu ne haƙiƙa muhammadiyya ne in ba manta ina ji shekara biyu mun taɓa fassara a farkon badana hawal marabi har wani watakila ko yau fahimta ba ne cewa ya ji an fassara a farkon amma mu mun zo mun ce ai a farkon wai wani mala'ika ne a farkon bada shin haƙiƙatul muhammadiyya ce bada ta bayyana nahawal marabi nan ga haƙiƙan nafsu da kalbu da aqlu da ruhu da sirru shine malam shi ibrahim wurin da yayi wahalar riska inda abu yazid basani ke faɗi gustu lujjatul ma'ari daliban lil wuqubi ala ayn haqiqatul muhammadiyyati fa iza bayni wa bayna alfu hijabi min nurin law da nautu min al hijab al awwali la ahtaraktu kama ta tarqu sha'artu idza ulqit fi nar ita ce shi ibrahim yake cewa shin ita ce ta bayyana almarabi da yawa ana dauka wai gidan daji ne wacce haka gidan dajin zuciyata ta nafsu da kalbu da akalu da ruhu su ake magana an batar da kai kai kudu an yi gabas yasa shi Ibrahim yake cewa maganar mu ba ta fita sai wanda isha madadin jikinmu wanda bai sha madadin jikinmu ba za ni gabas ya kudu ko ya arewa to yan wane shine barku shine walkiya lil haqiqati muhammadiyati li mulazamati halaha saboda mulazama wato wato ainihin dawwamar da take da shi na ma'amala da ruwan sama duk inda ga walkiya to ana sa ruwan sama fawa kuma shi yasa aka sa saboda walƙiyar nan tana tare da ainihin haƙiƙa muhammadiyya ko da yaushe wa muzunul arba'i hiya rahmatul fa'idati ainihin gizagizai na ribobin nan da shi tijani faɗi a nan shine ainihin ribobi wato rahaman ubangiji mai kwararowa min hadratul haqqi ala khalqi daga halar ubangiji bisa kan halittarsa wala ne huna fuyudul ilmi wal ma'arif wal asrar wat tajalliyat wal anwar wa daqaiqul hikam su ake nufi ana nufin kwarare na ilimi da ma'arifa da asraru da tajalliyatu da anwaru da daqa'iqu na ainihin hikimomin ubangiji su ne ainihin muzunul arba'i gizagizai na ribobi shi yasa muka ce duk mutumin da ya fashin wazifa da ya yi asara saboda waɗannan abubuwan annabi in ya zo su ya sauke su kamun ya wurin wallahi sai za mu ce karbu dariƙa zai zuwa wazifa a sararre ne kawai wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'abocin kyauta ne alal dawa ba su dulkaffi mun'iman to idan annabi ya zo baya tashi sai ya yi kyauta waɗanda duk suke wurin ya ba su kuma idan annabi ya baka in ya zo gobe abin da zai baka daban da abin da ya baka jiya in za ka shekarar dubu a ɗariƙa kullum kyautar da annabi ya ma ba ita zai ma ba gobe to saboda haka shi ke ɗauke da wannan muzunul arbahi kenan almali a to sannan wa ma la yantahi ila sahili wa gayati min alminahi wal mawahibi wa safai ahwali wa sifati al qudsiyati al munsibati ala qulubi al arifin wal aqdabi to shine wannan har da abin da ke karewa zuwa karshen sa da gayarsa na ainihin kyauta da baiwar ubangiji tabaraka ta'ala tsarkakan halaye da sufofi tsarkakan da suke kwararowa a zuciyar masana Allah da gudubai to saboda haka ina ganin za mu almali a taɗin nan za mu bari sai mun zo insha Allah sannan sai mu tashi.
تاري ونوره وفيد مدراري فهب لنا العلوم والمعارف وأعطنا المرام والعوارف يا ربنا وبعبد العباس وسره ونوره النبراس وافتح قلوبنا بخير جمة واملا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد تماسي بنوره وعلمه تماسي يا ربنا بجاه عبد الهاوي ومن بسره إليه آوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الدير يا ربنا بسيد سكرجي ومن بلاد لفيديجي لئن لنا الحديد والجبال بعيدنا الجنون والكبال وافتح لنا الكنوز والعيون وانفي بنا الأدران والغيون يا ربنا بشيكنا الكليل قوس الورى ونوره الجميل فهب لنا المراد يا رحيم ولي لنا الأمور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه النجبي
na kaulaha Allah ya saka da alkhairi kowa ya ce Allah ya saka da alkhairi kowa ya ce na kaulaha Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya bar mana kai kana daga cikin abin da shi Ibrahim ya gaya mana wa marratan ukhra tarawna ajaba min faid zal khatm imamun nujaba to shehu ya gaya mana wannan maganar shehu Ibrahim ne maganar shehu kuma dole ne a ganta kamar yadda aka ganin rana haka ne yawa alhamdulillahi mun gode wa Allah kar Allah ya yanke mana madadi mai ta karban madadi daga maulon shehu ibrahim ko da yaushe saboda mu dinga karban abubuwansa mu dinga karban failansa mu dinga karban duk abin da ya bamu mu dinga karba kuma mu dinga sha kuma mu dinga dauka alhamdulillah Allah kar Allah ya yanke mu nan madadi kar Allah ya yanke mu nan madadi kar Allah ya yanke soyayyar mu ko ya rage soyayyar mu ko da da kwaya zarra ne Allah ya sa ko da yaushe soyayyar mu gare shi yayi ta karuwa wallahi tallahi kullum in soyayyar mu ga Shehu Ibrahim yana karuwa kullum za mu dinga ganin karuwan madadi da karuwan arziki da karuwan faida da karuwan alkhairai da karuwan kowane irin abu na alkhairi duniya da lahira amma wallahi in soyayyar mu ta Shehu Ibrahim ya rage ko da kadan to za mu ga mu ma toyewa a kanmu za mu dinga gani saboda haka mu yi ta kokari mu yi ta kokari kullum ya zama nan ba mu da wani wanda yake muna san shi kamar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya mana haka Allah ya tabbatar da duka dukan mu Allah kuma ya kara mana sansa ya raya mu cikin sansa ya kashe mu cikin sansa Allah kuma ya tashe mu tare da shi cikin soyayyarsa albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har yau ina roko jama'a wannan dattijon nan da muke tare da shi kun gan shi da wajen sati nawa ba ma tare da shi yana kwance da Allah mai masa addu'a albarkan shi Ibrahima albarkan wannan diwani mai albarka Allah ya ba shi Allah ya ba shi lafiya yanzu mu ma wannan malam tanko kaula mai masa addu'a Allah ya bashi lafiya mu karanta masa fatiha da watini ne so kuma wannan dan uwa kuma wanda shi ma har yau muna karatu tare da shi Allah ya dauki ransa bisa ga hanyar da sanadin hadarin mota shi ma mu masa addu'a Allah ya jaddada mishi rahma Allah ya sa shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta ma shi malam tanko fatiha